الحمد لله الذي وهب الأخلاق وصرفها كما وهب الأرزاق وقسمها أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله تعالى للدعوة إلى توحيد الله تعالى ولإتمام مكارم الأخلاق وتعليمها اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بدينه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل وتمسكوا بدينه وتخلقوا بالأخلاق الفاضلة عباد الله لقد قام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواجب ما أمره الله به من تعليم الناس الكتاب والحكمة وتزكية القلوب حق القيام فهدى ودعا وعلم وأرشد ومن أهم ما دعا إليه وأرشد أصحابه إلى التخلق به الحلم والأنات يقول صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناه ويكفي الحلم عزة ورفعة وعلو شأن أنه من أسماء الله تعالى وصفاته يقول الله تبارك وتعالى واعلموا أن الله غفور حليم ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم وصية من الله تبارك وتعالى وصية من الله والله عليم حليم والحلم حلية أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام والخليل عليه السلام يصفه ربه بالحلم ويقول إن إبراهيم لأواه حليم ويقول إن إبراهيم لحليم أواه منيب ويبشره ربه كذلك بابن حليم ويكون الحلم من صفات إسماعيل عليه السلام قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم ويوسف ويوسف شعيب عليه السلام بالحلم والرشد من قومه وإن كان على سبيل التحكم والاستهزاء منهم قال الله تبارك وتعالى إنك لأنت الحليم الرشيد أما صفوة الخلق وخيرة المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فيزكيه ربه بكلام الأخلاق ويقول وإنك لعلى خلق عظيم ويجمع الله به القلوب بعد فرقتها ويجمع به شمل النفوس بعد شرودها وضيائها ويقول له ربه فما فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واصبر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma mun gabatar da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ine muku wasiya tare da ni kaina mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma mu yi riko da addinin Allah kuma ina jan hankalinmu mu ɗauki ɗabi'u na ƙwarai ya zama su ne siffofinmu ɗabi'un nan da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karantar da al'ummarsa. Lalle ya ku bayan Allah mu sani, haƙiƙa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya aikata abin da Allah ya umarce shi tsayuwa da shi na ilmantar da littafin Allah, da ilmantar da hikima. da kuma tsarkake zukatan muminai haƙiƙanin tsayawa da wannan umarni ya shiryar ya yi da'awa ya ilmantar ya yi nuni ya yi ishara ya nusar kuma daga cikin manya-manyan abubuwan da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karantar shine haƙuri juriya kame fushi rashin ɗaukar mataki cikin gaggawa sannan kuma da bi sannu-sannu yau waɗannan halaye guda biyu su ne abin da za mu tattauna a kansu daga cikin manya-manyan abubuwan da ake so mutum ya zama ya siffantu da su a cikin ɗabi'unsa ya zama mutum ne shi halim in an ce halim ko alhilm shi ne mutumin da zai haƙura yana da damar ya rama in an masa amma ya danne ba danne fushi ba a'a ya yi ƙoƙarin ya yi haƙuri cikin duk abin da aka yi masa na ɓacin rai kuma duk abin da zai yi shi cikin natsuwa da kwanciyar hankali ‘ya'yan uwa musulmi babu lokacin da muke buƙatar musiffantu da irin waɗannan halaye irin zamanin da muke ciki na fitintunu da ɗagawar hankali da harzuka saurin harzuka a gurin mutane to babu lokacin da muke buƙatar a karantar da mu waɗannan halaye wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma irin wannan zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin abin da yake gaya ma wani daga cikin sahabbai wata rana ya kalle shi yake ce masa inna fika khislatayn kai kuwa akwai wasu halaye guda biyu da ka siffantu da su yuhibbuhum Allah wanda Allah yake son su kunga ko shi wannan wani abu ne da manzon Allah sallallahu alaihi yakan yi yakan yi da sahabbansa domin karfafa musu gwiwa in ya gansu akan wani hali mai kyau kuma haka ake so a samu daga shugaba na al'umma in akai abin alheri ya yaba ya dubi halin kai Allah ya maka gaskiya Allah ya maka hakuri Allah ya maka kaza to sai kaga mutum ya ci gaba to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan bawan Allah menene waɗannan halaye guda biyu yace alhilmu wal anatu wal'ana hilmu shine juriya da haƙuri kana da ƙarfin karama in an ɓata maka rai amma ka yi haƙuri ka jure ka kau da kai an ɓata maka rai karkai ƙoƙarin duk ɓata rai sai ka nuna shi ya bayyana in an yi ka cije ka daure ba lalle a koyaushe a cikin jama'a sai ka nuna fushinka da ɓacin ranka ba wannan halin hali ne mai kyau danne wannan abun kai haƙuri ko da gyara ne ka gyara shi daga baya musamman in an bata maka rai a lokacin bata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa shadidu bisur'a shi mai karfi ba shine wanda yake da karfin kokowa nan da nan daga ya kama mutun ya kada shi ba a'a mai karfi shine wanda yamliku nafsahu inda al-ghadab mutumin da zai mallaki zuciyarsa ya control din kansa a lokacin da aka bata masa rai to wannan siffar ya ƴan uwa musulmi muna buƙatar ta direba yana buƙatar ta akan titi mai tuka babur yana buƙatar wannan hali akan hanya mai tuka keke mai tafiya da jakinsa mai tafiya a ƙafa yana buƙata a kasuwa kwantar da hankalinka cikin nutsuwa ka yi mu'amala ba lalle in an ɓata maka rai sai ka nuna ba ka yi haƙuri ka wuce in ka wuce ɗin nan allah maɗaukaki na ɗaukaka maka daraja a rayuwa kuma wannan baya nufin ka zama dolo a'a haƙuri a lokacin da aka ɓata maka rai babu lokacin da babu abin da ke sa mutum ya samu lada mai yawa irin waɗannan al'amura al'anatu shi kuma shi ne rashin gaggawa rashin gaggawa ya zama karka zama mai gaggawa ba daga an yi abu za ka zartar da hukunci ba yanzu nan wani ya yi laifi ka ce to aje a yi masa kaza a kwantar da hankali ka nutsu ka yi bincike ka tabbatar sannan sai ai hukunci la'alla lokacin da zaka yi hukunci sai kaga ka samu wata rahama da nutsuwa da kwanciyar hankali an yi hangen nesa kuma sai ai hukunci wanda zai dace da shari'a ba tare da an yi nadama ba al'ana wannan hali na bi sannu sannu yana taimakawa mutum ya kawar da shi ya auka cikin nadama idan mutum na da wannan ɗabi'ar to ba shi ba nadama Allah tsare mu daga nadama ya isa wannan hali a siffanta shi da hali na ƙwarai in mun lura da irin cewa Allah subhanahu wata'ala ya siffanta kansa da wannan siffa ta alhalim inda Allah ke cewa wa'alamu anna Allah ghafurun halim kuma ku sani cewa Allah mai yawan gafarta zunubai ne kuma shi mai haƙuri ne haƙuri na alhilmu daban yake da asabru yawa wanda yake da ƙarfi da damar ya yi uƙuba sai ya hana kansa yin uƙubar ya shanye abin ya kuma kau da kai kamar ba a yi masa ba to wannan shine alhalim to Allah kuma halim ne yanzu zan Allah bayan Allah in mun lura da irin halayen da muke yi da ɗabi'un da muke siffantuwa da su da yadda muke wa Allah mu'amala da yadda muke saba masa da nisan da muke daga rahamarsa da abubuwa marasa kyau da muke aikatawa inda Allah ba alhalimu bane ai da yanzu duk babu mu da yanzu an kare mu za ka yi masa zunubi da safe za ka yi da hantsi za ka yi da rana za ka yi da daddare amma kamar ba kai ba shi yasa har muka rudu mu ɗauka kamar Allah baya gani kamar Allah bai sani ba kamar bai rubuta ba kamar ba zai komai ba kamar ba uku ba to abun ku ba haka bane yana buƙatar kasancewa Allah yana sane da kai kau da kai yayi haƙurin ne yasa ba a halaka mu ba abubuwan da al'ummomin baya idan sun yi su aka halaka su duk mu yanzu Allah ya yi mana haƙuri ya ƙyale mu ba saboda an yafe ba ba saboda kuma ba za a kama ba a'a ba zai mana uquba yanzu ba to muna fata Allah maɗauki ya zama gafara ce yayi mana ba wato ajiye mana azabar akai ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala qad afa Allahu anhu lalle Allah yayi musu afwa inna Allaha ghafurun alim lalle Allah ghafur ne mai yawan gafara ne kuma shi halim ne har yanzu yana siffanta bayan ya faɗi hukunce-hukunce na gado sai ya ce wasiyatan min Allah wannan wasiya ce daga Allah umarni kenan daga Allah wallahu alimun Allah masani ne ya san duk abin da ya dace a yi shi na rabon gado halimun kuma mai haƙuri ne in kun saba a cikin kiyaye haƙoƙin junanku to Allah mai haƙuri ne kuma mai yafewa ne Allah maɗaukaki har yanzu ya ambata mana daga cikin halin annabawa ya ambaci annabi Ibrahim ya siffanta shi da cewa inna Ibrahima la'awahun halim lalle annabi Ibrahim mutum ne mai yawan kuka da koma zuwa ga Allah kuma sannan mai haƙuri ne ya siffanta shi har yanzu a wani wuri inna Ibrahima la halimun awahun munib munib shine mai komawa zuwa ga Allah to duk wannan siffa ce da Allah madauki ya siffanta manya-manyan bayin Allah haka annabi Ibrahim a busharar annabi Ismail kai da aka yi wa babansa annabi Ibrahim busharar haihuwarsa Allah sai ce wa basharnahu bi ghulamin halim shi yasa kun ga wannan yana daga cikin dalilan da malamai suka yi amfani da su cewa a sabanin da malamai suka yi akan wane ne wanda annabi Ibrahim ya kwantar da shi zai yanka a cikin ƴaƴansa annabi Ishaqa ne ko kuwa annabi Ismail ne wanda suka tafi zuwa ga cewa annabi Ismail ne suka ce wannan ayar tana nuna wannan zancen domin annabi Ismail shine da girmansa da wayansa babansa annabi Ibrahim ya kira shi ya ce zo ka kwanta a yanka ka kuma ya miƙa wuya ya ce gashi a yanka shi in ba mai haƙuri ba ba mai iya wannan ashe wannan ya nuna mana annabi Ismail shine wanda ya cancanci wannan sifa haka annabi Shu'aibu Allah ya siffanta shi da cewa shi ma mutum ne mai haƙuri ne a bakin mutanensa su ne suke shi masa innaka la'antal halimur rashid lalle kai mutum ne mai haƙuri kintsatse akan hanya akan tafarki shi kuwa manzon mu sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya hada waɗannan ɗabi'u baki ɗayan su yace wa innaka la'ala khuluqin azim gaba ɗaya ɗabi'un daga cikinsu kuma akwai wannan tun da har ya gaya ma wani daga cikin sahabbansa cewa yana da ɗabi'ar da Allah yake so guda biyu to lalle kuwa shi ne wanda ya fi cancantar siffanta da siffantuwa da wannan ɗabi'a ta haƙuri da juriya da kau da kai da kuma bin sannu-sannu Allah maɗaukaki ya haɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma halaye da ɗabi'u na ƙwarai inda yake gaya masa cewa saboda wata rahama daga Allah linta lahum sai ya zama kana tausasawa mutane ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi mai tausasawa ne annabi ba mai zafi bane annabi ba mai harzuka bane nan da nan Allah sallallahu alaihi wasallam mai hakuri ne mai juriya ne in kaga bacin ransa to an taba haƙƙin Allah ne amma shi taba shi ya taba karbar aran wani abu a gurin wani wanda ba musulmi ba da ya zo neman a bashi har sai da ya ci kwalarsa sahabbai suka yi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar shi haƙƙinsa yake nema ni za ku tambaya in bashi haƙƙinsa dan Allah wa zai iya wannan kissa dai da yawa mun sha ambatawa na irin siffar halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na irin wannan hakuri har Allah yake gaya masa walau kunta faddan inda a ce kai mai kaushi ne mai zafi ghalizal qalbi mai tsananin wato zuciya mai kaikasashiyar zuciya baka da tausayi wajen mu'amala da mutane lam faddu min haulika da duk sun watse sun rabu da kai duk wanda zafinsa yawa sai mutane su bar shi to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa shi ba mai tsafi bane mai hakuri ne mai juriya ne shi yasa mutane ba su tafi sun bar shi ba shi yasa ba a yi dan adam din da ake son sa tsakani da Allah ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya hadu da shi sai ya ji yana son sa ba a taba yin mutum irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma babban siffar da ta kai wannan ba kawai maganar annabci ba a'a kyakkyawar mu'amalarsa da halinsa da haƙurinsa da halin girma da kau da kai akan bata masa da aka yi dina cikin halayen waɗannan abubuwa sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana yin wasiya da cewa a yi tausasa a yi haƙuri a jure kuma sannan ko da akwai gaba tsakaninka da wani in kai haƙuri za ta iya juyewa ta zama ƙauna da soyayya babu gabaɗin nan daga cikin alherai da malamai suke faɗi a kan alamar kyakkyawan halin mutum shine ƙarfin ikon da Allah zai baka ka juya maƙiyinka ya koma masoyi ba ƙaramin abin yabo ba ne a cikin ɗabi'un rayuwar ɗan adam in mutum yana ƙinka yana gaba da kai ba dora shi za ka yi a kan ya ci gaba da gabar ba kullum ka rika nuna masa ai bai isa ba ai ci gaba zai yi amma ka kwantar da hankalin kamar baya yi ka natsu kai ka tunkare shi da shiri da alheri da nuna masa cewa abin da yake zuciyarsa dangane da kai kai babu irin wannan abun a zuciyarka dangane da shi sai kaga Allah ya yi neutralizing ɗinsa ya juya shi ya koma mutumin kirki sai mu'amala kuma ta koma mai kyau wala tastawi alhasanatu wala sayyi'atu da abu mai kyau da mummuna ba daidai suke ba sai Allah ce idfa billati hiya ahsan in an muna idfa billati hiya ahsanu sayyi'a in akai maka mummunan abu to ka tunkuɗe wannan mummunan da kyakkyawa an bata maka rai an munana maka to kai ka aikata kyakkyawan abu baya nufin kai dolo ne a'a wannan abun zai juya maka wannan mummunan mutumin ko mummunan halin da yake tare da shi sai ya koma ya zama mutumin kirki sai Allah ya ce fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatu sai kaga cewa wanda yake akwai gaba tsakaninka da shi ka annahu waliyun hamim sai ya juye maka ya koma kamar cewa wani wato masoyi ne kuma hamim na kusa sosai wanda yake kaunarka sai Allah ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru babu wanda suke samun wannan dabi'a da hali sai masu hakuri ka tuna lokacin da dan uwanka zai bata maka rai mai kinka zai harzuka kai bata maka rai a ce kai kuma a lokacin zaka juye ka cije ka kauda kai wannan lalle ba karamin mataki bane ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yana cewa وما يقبل هذه الوصية باب مي كربر wannan wasiya daga Allah wa ya'malu biha kuma yayi aiki da ita illa man sabara ala zalika sai wanda yayi hakuri shine ma'anan wa ma yulqaha babu mai karbar wannan wasiya sai wanda yayi hakuri akan bata masa da akai ya ku ƴan uwa musulmi daga cikin wato raunin dan adam shine ya zama baya hakuri baya iya jurewa a bata masa rai ya tuna cewa shi fa mutum ne shi mutum ne dole ne a bata masa rai yaya ubangiji an ɓata masa yaya kai ba za a ɓata maka rai ba yaya ubangiji ya sa doka a bi ba a bi ba ya yi haƙuri ya kai ba za a ɓata maka ba ashe dole ne ka kwantar da hankalinka ka yi natsuwa in an yi ma ba daidai ba to ka yi haƙuri wannan kuma baya nufin in mutum shugaba ne ya bari a riƙa taka doka wannan shi ma ba daidai ba ne yauwa in an taka doka domin taka doka zai iya jawo zaman lafiya ya taɓarɓare to idan an yi wannan to lalle ana buƙatar kuma tsayawa da tsanantawa wajen zartar da doka amma kuma zafin rai to shi muke magana anan kar a samu zafin ran da zai sa a ɗauki matakin da ya wuce iyaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa Allah mai tausasawa ne yana son tausasawa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unfi Allah yana bayar yana bada baiwarsa bisa tausasawa irin abin da ba zai bayar a kan zafi ba ma'ana in so kake a bika to zafinka ba zai sa a bika ba in so kake a samu da'a zafin ba zai sa a samu da'a ba tausasawar sai kaga ta sa a samu da'a yanzu a gidanka in kullun zafin rai za ka yi da sa doka kar in dawo in ga ana yin kaza a gidan nan da ɓacin rai da hargowa sai kaga yara sun koma tsoronka mata suna tsoronka amma daga ran da baka nan za a yi abin da baka so amma in ka bi su a hankali ka tarbiyyantar da su to ko kana nan ko baka nan za a bi dokar Allah don haka tausasawar tana da ranar ta kuma ita ake so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu yana cewa innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zana tausasawa ba a samun ta a wani abu sai kaga tai masa ado ta sa shi ya zama mai kyau wala yan wala yanza'u ko wala yunza'u min shay'in illa shana kuma ba za a cire tausasawa a wani abu ba sai kaga wannan abun an munana shi zancen dai da yawa akan wannan in muka lura da manya-manya daga cikin waɗannan wannan al'umma ta muka zo kan matakin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani mutum ya zagi ibn Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala wani mutumin ya zage shi zagi falamma faraga yayin da sai ya bari sai da ya kare zagin nasa ya fada ya fada ya fada qala sai abdullahi ibn abbas yace ya ikrima yace wa ikrima yaransa kuma dalibinsa sai shi hallin rajuli hajatun fa naqdiyaha wannan bawan Allah yana da wata bukata mu biya masa sai da ya gama fushin yayi fadan yayi fadan sai ya ce da Allah a tambaye shi akwai wani abu ne kuma da yake so yanzu a yi masa in yana da wata bukata bashi za a biya masa wani taimako yake so ya faɗa a yi masa to mutumin fanakasar rajulu mutumin ya sunkuyar da kansa wastahya kunya ta rufe masa ido ya rasa ma me yake masa daɗi domin in mutum ya zo ya ɓata maka rai so yake kai ma ka harzuka to in baka harzukan ba sai kuma kunya ta lullube shi sai ya rasa abin da zai irin waɗannan suna nan da yawa anas ibnu malik radiyallahu ta'ala anhu dangane da faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa fa'idar ladi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hami sai ce huwar rajulu shine kamar a ce mutum yashtumuhu akuhu dan uwansa ya zazzage shi fa yaqulu sai ya ce da shi in kunta kaziban fa ghafara Allahu laka abin nan da ka faɗa na zagi na ma'ana mutum ne kawai kana zaune ya zo ya rika sirfa maka zagi sai ya gama sai ka ce to abin nan da ka faɗa na zagi na in gaskiya ne ma'ana in ƙarya ne kai in ƙarya kai zagin da kai ban cancance shi ba to ina roƙon Allah ya gafarta maka wa in kunta sadiqan kuma abin da ka faɗa na cutar da ni da zagi na in gaskiya ne to ni ina roƙon Allah ya gafarta mu ina ce zance ya ƙare da ka in mutum ya cuce ka ya zage ka ya gaya ma magana mai zafi ba nunawa za ka yi kafi shi zafi ba a'a ka kwantar da hankali ka natsu za ka yi mamakin irin yadda Allah zai canza halinsa sakamakon matakin da ka ɗauka yan uwa musulmi muna buƙatar wannan haƙuri kamar da na ambata ɗazu ka je kasuwanninmu ka yi tuƙi ka ga yadda mutane suke zafin rai hali rashin haƙuri kowa ƙoƙarin ya samu haƙƙinsa babu juriya babu yafiya babu afuwa babu kau da kai wannan halayen ba sa taimakawa al'ummar musulmi muna buƙatar mu koma zuwa ga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ɗauki ɗabi'a da halaye irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya kintsa mana zamantakewar mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا من الوقعنك ألا كنص Allah ka shiryar da mu Allah ka daidaita mana halayenmu Allah ka dora mu akan tafarki Allah ka ba mu haƙuri da juriya Allah ka kyautata mana mu'amalolinmu Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa mu duk abin damuwa Allah ka kaɗe mana ya Allah muna roƙonka manya-manyan malamai da muka rasa a wannan mako ya Allah ka gafarta musu mun yi rashin babban malami Sheikh Saleh Al-Luhaidan daga cikin manya-manyan malaman saudi arabia muna roƙon allah ya gafarta masa ɗazu-ɗazun nan kuma mun yi rashin dr ahmad ibrahim a kano na biyu ke muna roƙon allah shi ma allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa allah ya musu rahama dukkan al'ummar manzon allah sallallahu alaihi duk wanda ya rasu ya bar duniya muna roƙon allah ya gafarta masa allah ya masa rahama marasa lafiya kuma allah ya ba su lafiya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad